بسم الله الرحمن الرحيم وزيم في برسناه إلى فرعون بسلطان مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر إلهي نفرة لطف اجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعة أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعرفة نور تحصلني بها والمنتبين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفث الساكرين وفتنة الحبس القادرين وطغيان الهباة المتربصين وشمات الأعداء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau juma'a biyu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da ashirin da hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiyan a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai alaramma ya jawo mana aya daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma cikin suratul zariyat inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a aya 38 inda Allah yake cewa wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yace wa fi Musa cin abin da yake da alaka da aiko da annabi Musa da muka yi zuwa ga wannan mai taurin kan nan da ake kiransa da suna fir'auna bi sultanin mubin da muka ba shi hujjoji waɗanda yake bayyanannu ne Allah ya ce to a cikin wannan akwai darsa shi a cikin wannan akwai darsa masu girma sai Allah ya ce mene
fatawalle bi rukunihi wa qala sahirun aw majnun
fatawalla bi rukunihi wa qala sahirun aw majnun fatawalla bi rukunihi sai ya juya baya da shi da jama'arsa wa ƙala sai shi wannan fir'aunan yake cewa wannan annabi musan da aka turo muku ai ba annabi ba ne sahirun ko dai ya zamanto boka ko ɗan duba ko ko a'a au majnun ko ko ya zamanto mahaukaci ne in ba haka ba yaya zai kalle mu ya ce wai wai Allah ya turo shi bayan ana rabbukumul a'la ne ne ubangijin da ya fi kowane ubangiji girma inda shi fir'auna kenan to a wannan ayan idan ka tsaya kalla Allah subhanahu wata'ala sai da ya tsara yanayin yadda za a je sai da ya tsara yanayin yadda za a je a samu fir'aunan har a yi ma fir'aunan ma wa'azi Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam idhab anta wa abuka bi ayatina ka tahi da kai da dan uwan nan naka da ayoyi na zuwa ga fir'auna da jama'arsa da da annabi Musa alayhi salatu wassalam sai annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ce to rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqulatan min lisani yafqahu qawli har zuwa can Allah subhanahu wataala ya ce kar muti da su laka ya Musa wa laqad mananna alayka maratan ukhra id awhayna ila ummika ma yuha an ikfi fi tabut faqd fihi fil yammi farqi al yam bil sakil ya'khudhu aduwwan li wa aduwwan la walƙaitu alaika mahabbatan minni wa tusna ala aini har zuwa dai inda Allah subhanahu wataala ya ce masa idhaba ila fir'auna fa innahu tagha idhaba ila fir'auna innahu tagha fa qula lahu qawlan shine magana yadda za a yi ma fir'auna ma wa'azi sai da Allah ya tsara shi yace idan ka je za ka yi ma wannan fir'aunan wa'azi fa qula lahu da kai da dan uwan nan naka ku gaya masa zance wanda yake kaulan layyinan zance wanda yake mai daɗi mai taushi tare da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sani cewa wannan fir'aunan ba zai taɓa musulunta ba amma yace in an je za a yi masa wa'azi a gaya masa maganganu kyawawa kamar misali ka zo kana ce masa ranka ya dade Allah ne ya aiko ni da girman kujeranka Allah subhanahu wataala ya ce idan ka yi imani zai baka lada rufi biyu ranka ya dade kana lura da al'ummanka sai dai yanzu Allah da ya baka jagorancin al'umman nan kuma ya turo ni ya ce na maka bayani ranka ya dade kaza kaza kaza kaza Allah ya tanadi aljanna ga dukkanin wanda ya masa biyayya Allah ya tanadi wuta ga dukkanin wanda ya saba masa ranka ya dade idan kai imanin nan zaka samu riba biyu kamar wani abu makamancin haka ba wai ka zo za ka ba fir'aunan wa'azi ba ka ce kai ila jahannama zumara ake ma kasan ba zai yi da ba ba zai ma saurare ka ba ka zo za ka ma fir'aunan wa'azi ka ce Allah zai kai ka wutar jahannama Allah zai babbaka ka tun da kai kabiri ne tun da kai kwasun gumin mai taurin kai ba zai saurare ka ba sai Allah yake kaulan layyinan ka faɗa masa zance wanda yake zance mai taushi idan Allah subhanahu wata'ala zai ce aje a gaya wa fir'auna ko aje a wa fir'auna wa'azi wa'azin ma ya zamanto mai taushi ina ne mutane a yanzu suka samo wannan usulubin wannan fatan din na wa'azi da in za a yi wa'azi sai an gama kafirta ka tukunna an gama kai ka wuta sannan sai a ce ku karba kuma ina aka samu wannan kaga ya saba wa ka'ida ta Allah subhanahu wataala wanda yafi kowa kafirci a duniya gashi an ce in za masa wazi a gaya masa tausasan maganganu ne ba irin abin da ake yi ba me zafin mummuno me zafin kai su wuta kai su wuta kai su wuta duk wannan ya saba da ka'ida da tsari na wa'azi a wurin Allah subhanahu wataala idan ma baka gane wannan ayan ba ɗayan ayan ita ne Allah subhanahu wataala ya ƙara fito da ka'ida na wa'azi a manhaji na Allah subhanahu wataala manhajin Allah ramma ita ce faɗar sa madaukakin sarki da yake cewa udu ila sabili rabbika bil hikma ka lura udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana Allah ya ce idan ka zo za ka yi wa'azi in dai wa'azin Allah da annabi ne to ka yi shi da hikima ka gani ka sa hikima a cikin wa'azin ba kawai ka rika mulmulo ma mutane manya-manyan kaulasan ba kana wugurga musu kana fitar da su cikin addini sannan kuma sai daga baya ka ce wasu su karɓi musulunci Allah ce ba haka bane bil hikima da hikima za a yi ka kalla yadda tattaunawan annabi Musa da Fir'aunan ta kasance mana kana zaka san akwai hikima inda Fir'auna ya ce ma annabi Musa kana ta cewa Allah nan ya aiko ku shi ne kaza famar rabu kuma ya musa wai to wane ne ubangiji nan naku qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma hada yace a ai ubangiji nan namu da ya turo mu shine wanda ya halici kowace halitta kuma ya shiryar da ita sai fir'auna ya kara kallon annabi musa sai ya ce a'a fama balul qurunul ula menene ya samu al'ummomin da aka yi kafin mu wannan al'umman tunda kai ka ce baka yi dani Allah bane sai annan Musa ya bashi ansa qala ilmuha inda rabbi fi kitabi la yadillu rabbi wa la yansa ai ilimin abin da ya faru da al'ummomin da suka gabata yana nan wurin mahalicci na la yadillu rabbi ba zai taɓa ɓacewa a wurin Ubangiji na ba, sannan walayansa Ubangiji na kuma ba zai manta ba. Akwai tattaunawa na zagi a cikin wannan? Kai, Fir'auna da ya ga abin ya ce kai, ma'idukum yawon zina, wa yi sharar nasu da. Ko, kaga tattaunawa ne na girmamawa da mutuntawa, in ba haka ba ba yadda za a yi har Fir'auna ya rika saurarensa. har ya rika sauraron sa yana faɗa annan Musa yana ƙara yi masa bayani yana faɗa annan Musa shine bil hikma wal mawqitil hasana da kuma wa'azi kyakkyawa abubuwan da muke yi wa'anda ba masu kyawu ba idan muka tuba Allah subhanahu wata'ala zai yafe mana ko da mun kai shekara 100 muna aikata wannan saban Allah yau muna cewa mun tuba Allah zai yafe mana mutum ya ji duk girman zunubin shi ashe ubangijin shi zai iya yafe masa ba ka rika cewa mutum a ai masu kaza ba za su taba shiga wuta ba za su taba shiga aljanna ba khalidina fiha abada ka ce haba ustaz wal mau'iza hasana ka jawo su da wa'azi kai bar na gaya mata ba Allah subhanahu wata'ala ma da ya kawo wannan alkur'anin sai da ya sa wa mutanen maka hikima a cikinsa mutanen maka mutane ne wanda suna son giya su mutanen maka ba mutane ne wanda suna son giya to yanzu kuma gashi Allah ya kawo addinin musulunci Allah ya ce ba shin giya yanzu ya za a yi sai aka ce to shikenan a fara hana shan giyan daki daki la taqrabu salata wa antum sukara kar ku zo ku yi sallah alhali kuna maye ba dai hana ba a sha matakin farko haka aka ba shi kenan sai mutum ya sha da daddare zai kwanta bacci ya yi mayen shi a cikin bacci ya gama baccinsa ya tashi ta wasa ke shi kenan yau haka aka kai aka kai sai a ƙara saukowa a ƙara saukar da wata aya cewa ayan ƙarshe kenan ayan farko an yabe ta ne tattaki duna minhu sakaran wa rizqan hasana kuna rikan giya a matsayin abu ne wanda kuke samun kuɗi yas'alunaka anil kam wal maisir shine aya na biyu wancan ita ce aya ta farko da aka yaba giya aka ce a ai kuna samun kuɗi a ciki sannan tattakizuna minhu sakaran wa rizqan hasana kuna samun kuɗi idan kun sai da giyan sannan kuma kuna dan buguwa haka ku dan yi zama kamar mahaukata mahaukata kamar wawaye wawaye haka ne sakaran shine sakar din ai kaga hikima ne wannan ai aka zo mataki na biyu suna da tambayan annan Muhammad ka anya giyan nan babu damuwa ko Allah kaman dai giyan nan akwai damuwa sai Allah subhanahu wataala ya ce wa yas'alunaka anil kam wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas kace a cikin shan giyan lalle lalle akwai zunubi mai yawan gaske amma wa manafi'u lin nas akwai dan amfani kadan a wurin mutane menene amfanin shine idan kana cikin damuwa ka sha giyan sai ka manta damuwan kana watsakewa sai damuwan sai ta ƙara ninkuwa ninki biyu ka riga akwai dai damuwa nan ko da damuwan kwara ɗaya ne idan mutum ya sha giyan sai ya manta damuwan idan ta sake shi sai damuwan sai su ƙara ninkuwa sai su zama biyu banda ƙatotan ciki da za ta baka da shi ka lura duk wani mai shan giya za ka cikin shi yayi tim haka malam ban san yawan wata lura Allah ya yafe kaga mataki na biyu to mataki na uku shine sai aka ce la taqrabu salatu wa antum sukara yanzu dai an fara janye shan giyan nan gaskiya akwai damuwa in an zo za a yi sallah kar a tara shan giya in an idar da sallah babu wata sallah a gaba sai a sha giyan sai a kwanta a yi bacci abin da ya faru wani ne ya zo ya sha giya zai yi sallah shine kuma liman ka san lokacin ba a haramta ba ba ka ku kalli limamai ku ce a limamai na taba aka ta a lokacin ba a haramta ba da ya zo ya kabbara Allahu akbar ya karanta Fatiha ya kakkarya ta malam da ya tashi zai karanto sura kawai sai ya karanto kulya malam ka san ko a kasar Hausa an ce kulya mai kula yaro yana cewa kulya ayyuhal kafiruna ya ce ya ku wayannan kafiran a abudu mata abuduna zan bautawa abin da ku kuke bautawa wanda ke shine gunki lamari bai bace ba wala antum abiduna ma ku kuma ba za ku bautawa abin da ni nake bauta ma ba duka dai ya har har gitsa abin ya sai Allah subhanahu da aka zo ga manzon Allah ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yake cewa wani irin abu ne haka mutane kuna shan giya kuna cewa za ku zo ku yi sallah kuma sai ya ce dukkaninku nan bayi na ne dukkaninku har da annaba wurin kaga lamari ya bashi wannan to daga nan sai Allah ya ce kar a ƙara zuwa a yi sallah kar a ansa wayan kawai a sa silent ka taɓa wurin bolin nan idan an zo za a yi sallah to kar a kar a kar a sha giya kar a shagiya har sai sallah ta wuce sannan sai a abin nan to sai kuma mutane wata rana bayan lokaci ya dan kwana biyu sai mutane sai suka shagiyan da suka shagiyan sai wanda gaske wanda yake shaidani ne sai ya fara tuna wa mutane abubuwan da ya faru a da ai da mutanen ya da kwari da su wane ne ha eh tuwon madara to a bakin ku ne ni ban faɗi mutanen kura ba saboda kada yan uwana su je to yan ya da kwari da yan kura da kaza kaza kaza turururu aka busa sai ka san irin wannan idan mutum yana da wannan jinin kaurancin kawai sai ga jikin shi ya fara karkarkar kawai sai mutane a wannan wurin kawai sai aka fara caji aka fara tsini ana abin nan har wasu ka fara ɗauka suka fara mai da magana cewa bacin da ya kaza kaza kaza ai duk da mun sassara kawunan ku kaza kaza aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yake cewa ina cikin ku za ku rika yin za ku rika aikata irin wannan abin na jahiliya sai Allah subhanahu wataala sai ya saukar da aya wanda aka haramta shan giya gaba daya har abada Allah subhanahu wataala ya ce innama yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'anis salam fa hal antum muntahuna Allah ya ce innama yuridu shaytan shi shaytan babu abin da yake nufin ku da shi face an yuqiya bainakum al'adawa wal baghdha'a face ya tusa kiyayya da adawa a cikin zukatanku fil khamri wal maisir a lokacin da kuka sha giya ko ko lokacin da kuke yin caca a wannan lokacin shedan sai ya zo sai ya tura kiyayya da adawa a cikin wayannan mutanen da suke aikata wannan abu ka kalla lokacin da ake shan giya sai ka ga abubuwa da sun lalace kamar dai da kaga ya faru zamanin manzon Allah ne idan a wurin abin da yake da alaka da caca ne sai ga shedan ya lallabo ya shiga ya raba tsakanin wannan da wannan shi wancan dan Real Madrid ne ko ba lura ba dan Real Madrid ne wancan shi kuma dan Barcelona ne kaga sun san sunayen su idan aka zo ana buga kwallon yaya kake ganin dan wancan kungiyar ban san sunayen kungiyoyin ba akwai wanda ba sa jituwa ban san su ba su ne ba sa jituwan kamar masu mani ok su ne rival din to za ka ga ɗan wancan ƙungiyan ba ya son wannan ɗan ƙungiyan kakka tunanin wani abu ne ya haɗa su a waje a ƙwallon ne idan wannan an ci su wannan ya yi murna a gaban shi sai ya ji kamar an caka mai wuƙa ne sai ya ji kamar ya naushi wannan ban sani ba a nan garin yana faruwa mu a kaduna akwai lokacin da aka taɓa yin wani wasa tsakanin madrid da wata ƙungiya aka ci wani har sai da aka sha wani wancan yana murna an ci suwa na kawai wancan ya ji haushi kawai dan kaura kaura ne ya buga mai wuka kawai haka shikenan ya gama da shi har a zakan magoda an faɗa ban sani magoda ka ji wayanda suka san abin da ya faru a lokacin ya buga mai wuka kawai shikenan sai lahira ba ashe ka yadda shedan yana amfani da wayannan damammakin ya cusa adawa da kiyayya a cikin mutane lokacin da suke shan giya ko lokacin da suke yin caca har wannan abin da kake gani yanzu ana yi ta waya akwai wani lido da na kati da za ga matasa sun kewaye din nan za ga suna yi ai yanzu katin cacan ba wai sai an je wani kungiya ba a a waya akwai wani abu da za ga mutane matasa sun taru wannan yana zungurawa wannan yana zungurawa wannan yayi haka wannan yayi haka ka tsaya ka rika kallon in suna bugawa ka ga yaya tamfansu yake za ka tabbatar cewa lallai shaidan yana daga cikin wanda ke tura adawa a daidai lokacin da ake wannan abu filkan wani mai sirwa sun da kuma an zikirin lam kuma shaidan din nan babu abin da yake so face ya hana ku ambatan Allah idan kuka sha wannan giyan ko kuka zo kuna wannan cacan ka taba ganin masu yin cacan wayan ko masu buga abun wayan ka san yanzu wani matashi da ta ba ta muke yi ba mu dai muna bugawa ne na wasa to ka taba ganin wanda yazo yana buga wannan abun kuma yana jan carbi yana astaghfirullah wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah akwai wayanda zaka ga ana kiran sallan amma ba za su tashi ba daga kallon kwallon ba sai ban nan garin ana yi ka san ni garin mu daban ne da nan ana yi nan ma ko a kira sallah a ramma su ki tashi su je su yi sallar zai a ce sai an gama in an gama za mu rama za mu yi jami ai shi ne nake magana daidai da lokacin sallah za ka ga abin ya zo sai a ki fita a je a yi sallar wasu in kuma masu bugawa a wayan ne har sai wani babba a unguwa ya zo wucewa ya gansa ga sunan sun taru wani irin abu ne haka ana sallah ko kuma kuna wannan shine za ka ga wasu sun tashi wasu da kuma zikirin lawa an sala sai Allah ya ce fa hal antum muntahuna shin za ku bar wannan shan giyan ko ba za ku bari ba sai na Umar ya ce intahaina ya rabb mun bari daga yau ya Allah daga yau mun bari sai na Umar ya fasa wani tulu haka kawai sai mutanen gari kowa ya dauka duk inda aka tulu na giya sai a fasa duk inda aka sai ya zamanto daga lokacin an daina me muke kokarin faɗa nan wurin Allah ma ya yi amfani da hikima don ya hana mutane saɓan Allah babu dalilin da zai sa kai ba annabi ba ka zo zaka wa mutane wa'azi ka fara kai su wuta kai su wuta kai su wuta ko kana cewa a bumbulo maka kaulasa babu wannan dalilin hikima ne ake sawa idan har akwai abin da mutum yake aikatawa ba daidai ba cikin hikima ka same shi ka gaya masa in Allah ya nufe shi da shiriya zai shiri in Allah bai nufe shi da shiriya ba dama ba inda Allah ya daura maka cewa dole sai ka shiryar kai dai ka isar da wa'azi ko kai wa'azi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik abin da ya ga masa kenan ko wa innaka la tahdi ila sirat wa innaka la innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء لعلك باقي نفسك الا يكونوا مؤمنين haka ce manzon Allah ka daina ba kanka wahala kana ta ba kanka wahala sai mutanen nan sun musulunta ba haka bane ka daina ba kanka wahala to ballantana kai ba annabi ba an gane wannan Allah subhanahu wataala yana bukatan hikima a cikin in zaka yi kira zuwa ga addinin sa da gaske addinin nasa zaka yi to Allah yana son a sa hikima shi yasa ya faɗa ka'idoji da za a yi da ya tura annabi Musa zuwa wurin Fir'auna sai ya ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha da aka yi ma Fir'auna nan wa'azi yanzu abin da aka ce sai ya ce kai Musa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin ka zo kana ta gaya mana wasu abubuwa haka wai Allah ya turo ka ba nan nan nan muka rene ka ba ka san annan Musa a gidan Fir'auna ya tashi ba nan nan muka rene ka ba haka ko yanzu zaka ga wasu idan Allah subhanahu wata'ala ya tasar da wani yaro a cikin su Allah ya ba yaron ilimi ko wani abu makamancin haka sai ga wani ya ce ba nan gaban mu aka haife ka ba za ka zo kana gaya mana kaza babu kyau tun kan a haife ka muka yi karatu irin magana ne na fir'auna wannan alam nurabbika fina walidan ba mu muka rene ka ba kana yaro dan karami wala bista fina min umrika sinin ka zauna a cikin mu shekara da shekaru kai Musa bar mu tuna maka wa fa'alta aha fa'alataka allati fa'alta wa anta minal minal kafirin ne yace mai ba jahilin ba yace ka aikata aika aikan da ka aikata lokacin kana daga cikin masu butulcewa ba za ka ce ma'anar musa kafiri ba ne a kana daga cikin masu butulcewa an gano wannan wai annan musa ya butulcewa kula da ƙauna da fir'auna ya yi masa kai kashe mana mutum kuma ka gudu ai ka butulcewa ne wannan shi ne ma'ana ko fa'alta ba ta kalli fa'alta ba ta kalli kafiri annan musa nan sai ya bashi ansa Allah ya ce bashi ansa ce kala fa'altuha idan wani min ad-dhalim aina aikata wannan abun ne lokacin Allah bai bani annabta ba na yi tunanin idan naga wani zai zalunci wani in raba na raba su kokarin rabawan kuma shi sai wancan din yana kokarin ya kawo min raini shine fa wa kaza hu Musa yace sai na dan bangaje shi kawai sai ya fadi ya mutu ai lokacin shari'a bai zo ba ba kuma nayi da gangan bane shi yasa ma na roki Allah gafara qala rabbi inni qataltu minhum nafsan faghfir li faghfara la yace Allah ai na yi nayi kaza Allah ya an yabe maka an yabe maka tun da zama ba da gangan kai ba ya bangaje shi ka san kowane annabi Allah yana bashi karfin mutane 40 ne masu ji da karfi ba gani da hannu ɗaya daga wannan marbari jiyan ba wanda mutane 40 ne suke taruwa shi ɗaya kawai ya sa hannun ya ya ga ko shi kenan ya aje shi shi kuɗi ba shi aje ta koma ta ce innahu laqawiyyun ko shi yace kai wannan mutumin yana da ƙarfi ba to Allah subhanahu wataala sai ya gaya masa to sai fir'aun ya ce to a sa rana wannan abin da ka zo da shi ni ban yadda ba kai annabi ne akwai wani aya da Allah ya baka wanda ke nuna kai annabin ne sai ya ce kwarai abu ya ce menene ya ce kaga wannan sandan nawa bari ka ga abin take sai ya sake ta sai ta zama maciji macijin fa'ila ya hayyatun tas'a gashi maciji katotuwa kaman ka ce me suna wannan macijin babban nan da ake nuna wa a TV a ba me yasa ba kai na tura wannan anaconda ka ga macijin kaman anaconda kai ka san zaka gudu kai ma ko ba haka ba gashi katoto fa idza ya hayyatun tas'a tana da sauri kuma ga a ka'ida maciji idan ya girma ya zama katoto kaman anaconda da kuka faɗa yanzu baya sauri sai dai ta musu haka to wannan hayyatun tas'a gashi katoto ga kuma sauri Fir'aunu ya tsorata yace banda wannan ba yace ga wani ya sa hannunsa wasu ka ce a jiwonsa wasu ka ce a ƙasan hannunsa yana ɗagawa kawai sai ga hannun yana haske kamar hasken rana fir'auna ya yi shiru ya ce kai wannan tsafi abin da ya kamata a yi shi ne za mu gayyato matsafa daga ƙauyuka a zo a buga tsakanin kai da su wanda ya yi nasara shi kenan sai mu yarda da shi idan matsafa suka yi nasara shi kenan za mu bi su in kai kai nasara za mu bi ka to yaushe ne wani rana kake so a sa shi ya tambaya nan musa wani rana kake so a sa annan musa ya ce ma'idukum yawmuz zina ranan da za a sa shine ranan da ake cin kasuwan gari kaga duk ƙauyukan da ke kewayen wurin duk an shigo gari ranar yace mawidukum yawmuz zina wa an yushara nasu duha kuma mutane a fito ne kafin rana ta bude saboda shine walhadan ai idan rana ta bude zafin rana zai dama mutane wasu duk sai su gudu a to a yi shi da kaman karfe 9 haka ai a gama kowa ya kama gaban shi to da aka zo kuma matsafan nan suka zo fir'auna ya tara su ya gaya musu ga abin da ake so mutanen sai su ma in duniya ne a inna lana ajran in kunna na harul galibi ranka ya daɗe za a ba mu lada idan muka kada wannan annabin musan kala na'am ya ce kwarin kwarin kwarin ba ku mukamai ma za mu babban ku ta amma Allah shi rahamarsa da aka zo karawa suka wurgar da tsafin nasu sai Allah subhanahu wata'ala ya ba annan Musa nasara ko waja'u ka kalla abinda Allah ya ce waja'u bi sihirin azim suka zo da tsafi mai girman gaske tun da kaga Allah ya ce mai girma ba karamin abu bane shi ko ba karamin tsafi aka yi ba duk sun gama wurge-wurgen su wannan ya wurga ya zama zaki wannan ya wurga ya zama maciji wannan duk sun gama ga sunan abin da suka wurga bai bace ba yana nan kun gama ye mun gama to saura kai Musa shikenan sai ya saka sandansa fa idha hiya talqabu ma ya afikuna sai ta rika bi kawai tana haɗiyewa su sai ta haɗi ba kuma za ta ƙara girma ba sai ta fi wancan zakin su sai ta haɗiye shi ba ta ƙara girma ba da da kwai moto a wurin ta tsabi to macijin za ta haɗiye wannan motar ba za ta ƙara girma ba ba za ta ƙara kiba ba kaf ta lashe su matsafan nan suka ce a wannan ba ba tsabi ba ne wannan ba ba tsari ba ne mu wa mun yi saranda mun yi imani da ubangijinka fir'auna ya ce a amantum lahu qabla an adana lakum kuka yi imani da shi kafin na ba ku izini to dama shi ne yake koya muku tsabon duk kun shiga uku gobe za a rataye ku a sassare to shi ne yanzu a nan wurin Allah yake gaya maka fatawalla bi rukunihi da shi da al'ummarsa ko fadawansa ko jama'arsa sai suka juya baya wa qalu suka ce da annabi Musa wa qala fir'auna yace sahiru wannan Musan dan dabo ne matsafi ne in ba haka ba kuma aumajin ko ko mahaukaci ne in ba haka ba ya zaka ga gamu ubangiji wanda yake mafi girma tunda kuke kun taba ganin nayi rashin lafiya ka san yana daga cikin abin da ke rudan shi Allah ya bashi lafiya sosai ya kai shekara 400 bai taba yin ciwon kai ba shekara 400 ko ciwon kai bai taba yi ba ba a kuma taba ganin lokacin da zai je bayi ba domin yana da alaka da shi abincinsa shine fruit su ayaba su kankana su wayannan abubuwan shi yake ci saboda haka ba za ka rika zuwa bayi ba ba laifi dai zaka kama ruwa amma ba za ka rika zuwa bayan gida ba to sai wannan abu yana rudan shi sannan subhanahu wataala ya ce a fir'auna har kaga yana jayayya da annabi Musa yana cewa kai kai kai kai wadin nan dan dabo ne Allah subhanahu wataala ya ce ba haka bane tawalla bi rukunihi wa qala sahirun aw majnun an gani ko Allah subhanahu wataala ya ce fir'aunan nan fa a cikin zuciyarsa deep can cikin zuciyarsa ya san annabi Musa annabin Allah ne ya sani amma sai girman kai da dagawa ta lullube shi wanda shine Allah subhanahu wataala yake faɗa cikin alqur'ani da girma yake cewa wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa suka yi jayayya da ayoyin da muka baiwa annabi Musa ayoyi ne guda tara Allah ya gaya sa cikin alkurani za mu faɗa maka wasu kaje ka nemi sauran Allah ya ce warqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa masura mun baiwa annabi Musa alayhi salatu wassalam mu'jizozi guda tara amma fir'auna da ya ga waɗannan mu'jizozin sai ya ce kai tsafi ne Allah ya ce rama shine annan Musa ya rama yace laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard kai da kanka fir'auna ka sani ba wanda ya saukar da waɗannan abubuwan sai ubangijin sammai da ƙasa wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura an gane wannan ko to sai Allah subhanahu wataala ya ce a ayan gaba saura mu je saura lokaci ya fara Allah subhanahu wata'ala ya ce fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yammi wa huwa mulim Allah ya ce sai muka kama wannan fir'auna da shi da al'ummarsa fa nabadnahu fil yammi sai muka watsar da su a gefen ruwa muka watsar da shi a gefen ruwa fanabasnahum fil yam muka afwan sai muka halakar da su a cikin ruwa wa huwa muli alhalin yana mai zargan kansa abinda Allah subhanahu wataala yake nufi a wannan wurin shine shi wannan fir'auna da ba din Allah ya nufa halakar da shi ba babu dalilin da zai sa zai fito ya tara ya ba sa annabi Musa ai annabi Musa ya fita da al'ummarsa cikin dare ne ko ba ka yi faru ba ya fita da al'ummarsa cikin dare ne fir'auna sai labari ya same cewa ba annabi musa da shi da jama'arsa sun fita sai fir'auna ya ce inna haula ila shirmatun qalilun wa innahum lana laghairun wa inna la jami'un hadirun fa fa akhrajnahum min jannatin wa uyun ya ce ai wayannan su kananan mutane ne a hada mana rindina ni ma zan je cikin wanda sai an kamo shi da kaga da ba dan Allah ya hukunta ba kawai yana zaune a gida sai ya ce komanda a ji a kamo shi ashe Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara za a fitar da su daga cikin garin tilla za mu mallaka ma za mu mallaka ma bani Isra'ila wannan garin yanzu to saboda haka yanzu duk sun fita gaba ɗaya da shi da al'ummar nasa sun fita sun je wurin ruwa ruwa ya haɗiye su da ruwan ya haɗiye su ba mun faɗa ba yanzu fir'auna ya koma yana zargin kansa ko ruwan ya haɗiye su na san akwai kissa a wurin ko amma ba sun bada kissa ba tun ba yara bane nan abin da ya faru shine falan ma tara al jam'a kare kallon qur'ani ne kana kawo ayoyin an ga an rama haka ne falan ma tara al jam'a ba su riga sun tafi ba su mutanen annan Musa sun tafi sun ba da tazara zai kai kaman daga nan bisa misali sun fita za su kai kamar daga nan zuwa zankuwa kaga tun da a kafa ake tafiya da mata da yara a hankali ake tafiya har zuwa dab da wayewar gari ana tafiya annan Musa ya fita da al'ummarsa Fir'auna ya samu labari yanzu shi akan doki za su taho kaga za su zuwa su kware tawon wanda suke yi a su kwana a gujan nan shine yake tada kura falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakuna yayin da mutanen annan Musa suka waiga haka suka kura ta turnike gari ya fara wayewa suka tabbatar wannan jama'an Fir'auna ne suka biyo su sai suka ce wa annan Musa inna la mudrakun shikenan kashin mu ya bushe karfin imani na annan Musa sai ya ce kalla ya ce ina inna ma iya rabbi sai hadi ka kalla shi a wannan lokacin ne ma ya ƙara tabbatar ma da kansa cewa yana tare da Allah ne ba wannan ƙurar da kuke gani da ruku ne ya ce kalla inna ma iya rabbi sai hadi to sun biyo su annan musa yana zuwa wurin ruwan sai au fa au haina ilai anir rabbi asakal bahar muka masa wahayi ya buga wannan tekun fanfalaka sai tekun ko ya bude na fanfalaka fa kana fanfalaka fa kana kullu firqin kan dawla azim sai hanyoyi suka bude yawan ƴaƴan bani isra'ila su goma sha biyu kowa ya biya wuce hanyar kuma kaga ruwa ne aka tsaga shi ya kamata ya zamanto kasan akwai tafu ko ba haka bane sai ya zamanto kamar yadda kaga wannan kwaltan haka ya zama wurin ya sandare ya bushe har ma ka iya tsintan gwalagwalai da su abubuwan da ake tsinta a cikin ruwa fir'auna na tahowa yana hango ruwan ya bude yace ka gani ko ruwa ma ya sanni Allah ne kun ga ya ba mu hanya ko ba mu kama wayan nan kashin su ya bushe na ba haka Allah yake yi su fir'auna sun zo tsakiya sa'annan Musa sun gama fita sai ruwan ya haɗiye su da ruwan ya haɗiye su sai ga mala'ika Jibril ko ya zo ma fir'auna aka fara matse shi malam ya ji matsa sai ya ce la ila a illal ladhi amanat bihi banu isra'ila har a yanzu ba ya ce har a yanzu ka kalla ka san tsinka addini ba ya ce dai kam yanzu dai kam na yi imani babu abun bautawa da gaskiya sai abun da bani isra'ila suke bauta wannan Allah subhanahu wataala ya ce mace malaika jibril tambaye shi al'ana a yanzu a yanzu al'ana wa qad asaita a yanzu ne zaka ce ka tuwo bayan ka halakar da mutane ka yayyanka jarirai sama da miliyan biyu saboda kawai kada a haifa annabi Musa ka azabtar da bani isra'ilan saboda kawai kai babban Allah ce al'ana a yanzu na ka ce kawai tuka ka musulunta kuma wannan addu'an da annabi Musa ya ne ba wanda annabi Musa alayhi salatu wassalam ya roki Allah Allah ya ce mun ansa ga addu'a na ran matan alqur'ani yayi annabi Musa ya ce rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله yace ya Allah kai ne ka baiwa fir'auna da mutanansa kuɗi da mukami da wadata na wannan rayuwar na duniya Allah ni annabi Musa na sani kuma na yi imani na yadda ka ba su ne li yudillu an sabilika dan su bace daga hanyarka kenan ba kowa bane zaka ganshi da kuɗi ka taya shi murna akwai wanda an ba shi kuɗi ne don ya halaka tun da yanzu gashi nan kaga an ce rabbana li yudillu an sabilika Allah tun da na yarda da wannan ina roƙonka alfarma guda ɗaya Allah menene kaga Allah shi yana jira ne kawai ka faɗa abin da kake so shine za a maka ba saboda ka duk abin da kake roƙon Allah ka tabbatar abu ne nagartacce yace rabbana tamis ala amwalihim ya Allah abin da nake roƙo shine a halakar da dukiyoyinsu washdud ala qulubihim ka daura zuciyar nasu ta yi tsauri kamar dutse ta yadda ko tausayi ba zai taba shiga zuciyar nasu saboda haka ai in ba rashin tausayi ba ka riga kama jarirai kana yankawa har miliyan biyu kai ka san akwai rashin imani a wurin nan washdud ala qulubihim ka daura zuciyar nasu ta ƙara tsauri fala yu'minu ta yadda ba za su taɓa yin imani ba hatta ya rawul azaban ali har sai sun ga azaba mai raɗaɗi Allah ya ce wannan shine addu'anka ya ce shine Allah ya ce kar ku jibar da'awatu to mun ansa addu'an naku fastaki ma a ci gaba da aiki kallon da Allah yake ka ci gaba da ba kawai dan ka ja tarbi ka ce Allah alganiyu alganiyu ko ya ganiyu ya ganiyu ya razaku ya razaku shikenan kawai gobe da safe kawai sai ga kudi ya zo ba ba haka Allah yake yi wa ustaz ina bayan ka ja tarbi ya gani ya gani ya razaku ya razaku ya fatahu ya fata ya wahabu duka yi da sassafe kuma ka je wurin aiki da sassafe ka je wurin aiki to haka ake yi shine ma'anan fastaqima kar ujibar da'wat mun ansa addu'a fastaqima a cigaba da aiki ko minti ɗaya kake tsaya cewa yau ranar hutu ne ba zan je aiki ba Allah ya ce ba na son haka fastaqima a cigaba da aikin kawai bukatar za a ganta ta zo ta bayyana an gane wannan ko mutanen mu da yawa ana yin kuskure a wannan hanyar ne shi yasa muke ƙara nan daga wannan wannan saboda mutane su bude idan su ba ka ja carbi shikenan kana ganin gobe gobe za ka yi arziki ba haka bane in ka ja wa'annan sunayen ya gani mai wadatawa Allah ya wadata mu ma gobe ka je wurin aikin ka ka bude shagon ka da wuri kar kai na Hausawa mutum yana sana'a ba zai je shago ba sai karfe 10 na safe ya saba wa karantarwar addinin musulunci shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma ne su rika yin sammako a wurin sana'o'insu har ma yana musu addu'a yana cewa Allahumma barik li ummati fi bukurihinna Allah ka sanya albarka a cikin sana'o'in mutane na da suke yin sammako to kai ka ki yin sammako sai karfe goma ka shiga cikin addu'a manzon Allah baka shiga ba akwai damuwa kenan saboda haka a dagi kuma da yawa daga cikin mutanen mu za ka ga ga mutum ya iya sana'a sai dai wasa ba zai tsaya yi aikin nagartacce ba tsakaninsa da Allah ba in ka ɗauko shi ya yi maka wannan sai ya haɗa da cuwa-cuwa ba zai tsaya ya yi shi da kyau ba in wanda ba musulmi ba ne sai ya tsaya ya auna ya saita ya wannan ya wannan ya wannan ya su mutanenmu suna son su yi arziki nan da nan kawai da wurwuri kuma mutanenmu ne za ka tarar da mu muke da wannan matsalar mutum bai da wani abu da yake so ya cimma a rayuwarsa kawai burinsa ya zo ya buɗe shago a zo a sai kaya ko a sai citta a wurinsa ko a kawo mai ɗinki ya ɗinka an gane wannan shi kenan wannan kuɗin ya sai abinci ya sha ya kai gida a sha ruwa shi kenan a yi wannan shi kenan bukata sadiya in wani kuɗin ya shigo ya sai yadi ya ɗinka riga in gaye ne ya sai takalmi ya sai wannan hulan a sallah ya yi wannan ya sai agogo shi ke nan burinsa amma wayanda ba musulmai ba ba haka suke rayuwa ba su suna tsarawa ne me nake so na cimma a rayuwa na yanzu a nan wurin da muke zaune da za ka bi kowa da kowa a nan wurin ka ce me kake so ka cimma a rayuwanka za ka sha mamaki wani bai san abin da yake so ya cimma a rayuwarsa ba bai sani ba ita rayuwa ana tsarawa ne daga nan zuwa shekara mai zuwa ina son na cimma abu kaza to shikenan sai ka fara bin tsarin da ake yi don cimma abu misali ɗaliban ilimi ina son daga nan zuwa shekara mai zuwa na haddace Kur'ani. to yaya zan yi na haddace Kur'ani daga nan zuwa shekara ɗaya sai a baka tsari sai a ce maka kowane rana ka haddace shafi hudu kowane rana ka haddace shafi hudu kai kallon ikon Allah kaga ka tsara ga abin da kake so ka cimma ga shi nan kuma ka fara bi kana bi kana bi kana bi kana bi kana bi ai idan kana son ka rilista ba ai ba wani ba wani ojoro bane fallan alqur'anin zaka duba dari she da wani abu ne sai ka raba shi a cikin kwana ɗari uku da sittin sai ga shafi nawa zaka rika haddacewa kullum wanda zai baka a shekara din zaka haddace ai ba wani sundubar bane a'a ina son kafin shekara ya zagayo shagon da nake ya zamanto sun zama biyu sai ka fara tsarawa ga abin da nake so na cimma inna to duk kuɗin da nake samu yanzu a raba shi zuwa gida uku kashi ɗaya shine wanda zan yi cefane kashi ɗaya wanda nake yin kasuwancin nan kashi ɗaya na wancan target ɗin nawa na mallaki shago biyu to amma hausawan mu ba haka muke yi ba yau zan samu naira dubu ɗaya yau da daddaren nan zan kashe naira ɗari tara in ci kaza in ci kwai in je wurin mai shayi ya haɗa man lifton da madara lifton da madara ke cewa ko kasan tun da ba harka na bane mai indomi da da da lipton dari tara ya kare saura naira dari ko to idan zai kwanta bacci shine zai sa kati sai ya kirawo budurwan shi lare kina nan eh ina nan kaza ya kare sai kuma gobe da safe in ya fito sai ce maka dalla zan samu naira dari na rance banda hausawa babu wata kabila da ke yin wannan abu babu ita rayuwa tsarawa ake yi abin da kake samu kar ka yadda ka kashe abin da ya wuce kashi ɗaya cikin kashi ukunsa kar ka yadda kashi ɗaya shine za ka kashe kashi na biyu shine za ka sa a cikin kasuwancin da kake yi kashi na uku iyayenka da iyalanka Allah ya fi mana Allah ya fi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa qafnahu wa junudahu sai muka kama wannan fir'aunan da shi da sojojin nan nasa da suka fito duka muka kama su fanabasnahum fil yammi muka halakar da su a cikin ruwa Allah subhanahu wata'ala ya ce a wancan suran fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya a yau din nan za mu fitar da kai fir'auna a cikin wannan ruwan bayan mun halakar da kai litakuna liman khalfaka aya domin ya zamanto izna da wa'azi ga mutanen da za su zo baya duk shedancinka ba za ka kai fir'auna ba to sai kalla abin da Allah ya ma fir'auna har yanzu ana zuwa ga fir'auna ba in kana da kuɗi za ka je ka gan shi gashi nan a kwance kai mamaki wai wannan halittar shi ne yake cewa shi Allah ne da wannan gashi za ka gan shi wani haka haka haka haka haka bishiyar dabino ma ta fi shi kyau masani ba wannan akwai wanda taba ganin shi a hoton bishiyar dabino ta fi gawan fir'auna kyau za ga ya zama wani haka kamar dori dodo haka shi ba Allah ya ce mun fitar da shi ne saboda ya zama wa mutane izna duk wani wanda kaga yana ta yin wani abu wanda ba daidai ba Allah ne ya ga dama ya bashi wallahi ba ku bi na bashin rantsuwa in Allah yana so ya yi maganin mutum ciwon haƙori zai samu ko sai ga mutum yana ya ko kawai in ga mutum yana ce ɗanci Allah ne ya kyale shi kawai kyale shi da aka yi talala ne kuma babu riba a wurin saboda haka mu kalla abin da ya faru da fir'auna mu mu shiga tetayen mu kar mu yadda mu zamanto cikin masu saba wa Allah subhanahu wataala in ba haka ba yadda kaga an yi ma fir'auna to haka zai faru da wanda yake saba wa Allah sai dai ta wani hanyar ta daban Allah mun tuba Allah ka yafe mana mutane nawa ne aka kama sun je za su yi satan wannan wayan ta lantarki an gane irin wannan wayan mutsafiyan nan sun je za su yanka kawai sai wutan ya kama su mu a Kaduna ya faru ban sani wannan garin kun taba ganin irin haka mutum ya je zai yanka wayan wata waya ne mai kauri haka ya je da zarto wai zai yanke bai san wuta ba yana gigarawa sai ta kama shi an anan ya mutu mutane nawa ne za su haura gidan wasu katangan akwai lantarki ya kama su ko a wancan satin naga wani mutum ya zo zai je ya yi sata a gida a ɗakin wani a kofar ɗakin ya tsaya haka an sassa a facebook kowa ya gani a kofar ɗakin ya makale bai shiga ɗakin ba bai kuma iya tafiya ba ka ji tsoron Allah kar ka yadda ka zamanto cikin masu saba masa in ba haka ba sai Allah ya ja maka abun magana wallahi malam ba kai ba har zuri'anka a ja maka duk inda ka wuce sai ai shine yayi kaza duk inda kai yaran ka ma za a'a ai albasa menene dama da menene dila ba za ta yi gudu ba barewa ba za ta yi gudu ba kawai sai ga ana ana wurga ma yaranka kananan maganganu da ni da kai babu wanda zai so bayan rasuwansa a gaya ma yaransa mummunan magana to mu kiyaye darajar yaranmu da zuri'o'inmu kar mu lalata a yanzu mu da muke rayuwa yanda iyayenmu ba su lalata sunanmu ba ba su lalata sunansu ba kaga idan suka lalata sunansu mu da zamu zo zamu sunanmu ya lalace iyayenmu ba su lalata sunansu ba mu ma kar mu yadda mu lalatawa jikokinsu suna Allah mun tuba Allah ka yafe mana za mu shiga kissa ta gaba ko ko za mu tsaya na sauran minti biyar mu je za mu yi daukan ayan gaba ya aran ma ce akwai daɗi za mu kara
وفي عادين زلزلنا عليهم الريح العقيم
mu je
ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم Allah subhanahu wataala ya ce wa fi adin iz arsalna alaihim ar-riha al-aqim Allah subhanahu wataala ya ce kaga abin da yake da alaka da mutanen nan da ake kiransu da suna adawa su ma cikin kissan su akwai darasi mutane ne wanda suke ganin cewa duk duniya ba wanda ya kai su karfi sai da cewa wai akwai wani mala'iku akwai mala'iku to mala'ikun su mu saboda karfin mu ma ba ma yin gini da bulu ba ma yin gini da ƙasa dutse za mu je mu sama mu kwakule shi mu kwakule shi da hannunmu ba wai da gatari ko da wannan digan ba da hannunsu suke kwakulan dutse su gina ɗakin da za su shiga kai ta kwakulan dutse kamar wannan dutsen naka gonan sai mutum ya je ya ta kwakula ya ta kwakula ya ta kwakula yana kwakulewa har ya yi girman wannan gurin to sai ya shiga saboda ji da ƙarfi da suke yi Allah subhanahu wata'ala ya ce mun tura musu annabi annabin nan ya yi musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka kirji har ma suna cewa to in akwai abin da Allah zai yi mana in karfi ne ai to mala'ikun su zo mala'ikun su Allah ya ce ba sai mala'ika ya zo ba kaga wannan iskan da kake gani tana kadawa har kaga ganyen bishiya ya motsa Allah ya ce da shi zan yi maganin su sai dai kala-kala ne hawa-hawa ne ko ai kaman fanka ne ko idan ka kunna fanka nan ba na ɗaya yaya kenan aran ma za ta bi kaɗan-kaɗan in ka ƙara ba za ta ƙara in ka ƙara ƙarawa ba sai ga fallon ƙuranin naka ma yana ɗaɗagawa sai ka ka sai ka danne to haka iska yake iskan kala-kala ne iska da kake gani ba ɗaya ba ce akwai iska wacce take ɗauke da amfani da albishir ga al'umma akwai iskar da take banda halaka da azaba babu abin take ɗauke da shi to wannan iskan wacce take ɗauke da azaba da halaka ita ce Allah subhanahu wata'ala ya ce to bari mu tura musu ita ka san Allah subhanahu wata'ala yana da rundunoni kala kala wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya ce ai rundunonin mu su ne ko Allah subhanahu wataala ya ce a tura musu wannan rihu din iska iskan da kai kake gani kaman ba komai bane Allah ya ce ita muka turo musu al'aqim wanda ba ta dauke da komai banda azaba aqim a shine in ka ga an ce aqim shine abin da bai da moruwa yanzu ba ba idan mutum baya haihuwa ba da larabci ana ce mai yana da lura ta aqamu ba ga kalmar ta cikin Qur'ani an ramma Allah subhanahu wataala ya ce ya habu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatan wa yaj'alu man yasha'u kaga aqima riha da aqim wa yaj'alu man yasha'u aqima sai in ya ga dama sai ya saka zo duniya har ka rasu ba za ka hayu ba shine aqim din to wannan riha wannan iskar sai aka ce rihal aqim rihal aqima an turo musu iskar da ba ta da wani daraja ba ta da wani rahama a cikinta babu abin da za ka iya mora a ciki banda azaba kawai Allah ya ce barka ji ba ma ta zaru min shay'in atat alai illa ja'alatu karrami babu wani abu wanda wannan iskar za ta zo ta tarar da shi face sai ta lalata shi ta mayar da shi kamar ganye da ya bushe daga bishiya ya fado iska na yawo da shi a sama yadda ta dama din nan masu zama min shayin a tsalehi illa ja'alatu karrami to idan ka tsaya kalla yadda aka halakar da wa'annan mutanen ba sun je suna jin ji da karfi ba Allah subhanahu wataala sai ya ce wa wannan iska ta rika daga su sama sama tana kada su da kasa sai ta dauki mutum ta yi sama da shi sannan sai ta kado shi a kasa ba sun je suna da karfi ba to su gwada karfin haka iskan tarkayi tana fada su da kasa har ta halakar da su idan Allah subhanahu wata'ala ya halakar da wayannan mutanen da iska kai da kake saba wa Allah ka san da me Allah zai halakar da kai to maimakon ka jira Allah ya halakar da kai gwamma ka tuba tunda dai ka ga yanda shi Allah subhanahu wata'ala yake sai ya daga maka kafa kai abin da kake so ko to in ya zo kama ka to mutum ba zai iya kubce mu Allah ba aina ma ta kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada Allah ya ce duk inda kuka shiga kuka boye mutuwa na za ta zo har wurin ta dauko ka kuma an gama da lamarinka yan uwana abin da zamu dauka kenan a karatun mu na yau zamu tashi a kissa na biyu kissa na uku wanda shi ma akwai darasi a ciki wanda Allah yake cewa wa fi samuda idh qila lahum tamatta'u hatta hin idan akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu yi addu'a abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wannan muka yi kuskure Allah ya fi mana tambaya ɗaya biyu saboda akwai iyayenmu daga suna zuwa daga nisa sosai ka goma ne babu yace yana zuwa ko ka goma ne kake zuwa ko oh ruma da ruma da ruma da wa alaikum salam zai ci gaba in an zo yin shafa'i da wuturi ba zai yi ba sai da daddaren nan ya tashi ya yi nafilan nan nasa raka a biyu sai ya ƙara yin wani biyu sai ya ƙara yin ɗaya sai ya sallama shi kenan shi wannan mutumin da yake yin nafilan nan raka a biyu idan ya rasu zai ga amfanin wannan kabarin shi zai cika da haske karya dena ka gaya mai karya dena zai gani Allah ya taimake mu ina ko wani mai tambaya bismillah zai iya tambaya in babu za mu hakura wa alaikum assalam ya niya isha azumi ya duke shi ne na azumi ne ya duke shi amma sallar shi yayi mutum ne ya zo zai yi sallar azahar sai ya ce da wata salatin isha da Allah babu dukan azumi a nan ko yana son yana son yayin dan fulani ne eh yana son yayin dan fulani ne ko ya ce a kunna rediyo a kira sallah kawai shi kenan kowa ya sha ruwa ba sai rana ta faɗi ba to wannan sallar sa yayi an gane wannan idan zuciya ta riga ta kudurta abin da za ta yi dan baki ya saba ba a kirga shi a matsayin abin da ke lalata sallah an gane wannan Allah ya fi mana Allah ya fi mana bismillah an akwai wani mai tambaya to an ramma ya ce sai addu'a kawai اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.